قتالهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin kowar tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau mun ini goma ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da ishirin ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata allahu subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci a tafsirinmu na madace ɗazun mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da sittin da shidda a cikin wannan sura mai albarka suratul araf yanzu nan za mu tashi kan aya ta 167 Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbuka
wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'a العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم توجي غبا dangane da abin da ya shahi yahudu Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbuka ya mazan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da ubangijinka ya shelanta ya yi sanarwa ya shelanta me ya shelanta shi ne la ya ba a fanna Allah ya ce wallahi zai ta kasuwa alaihim akan yahudu Allah zai takar a kar Yahudu nan da ya ce lai ba a sanna kamar ya ce lai salli ɗanna zai ɗora zai ɗora a kan Yahudawa Allah zai ɗora ila yaumin ƙiyama har zuwa tsayuwar alƙiyama turar da Allah ya alƙawalin har alƙiyama ta tsayu Allah ce zai ɗora a kansu mai ya su muhum su al'azab wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba ma'ana a cikin rayuwar duniyar nan yahudu ba za su zauna cikin aminci ba ba za su zauna cikin nutsuwa ba kowane lokaci sai Allah ya ɗora a kansu mai azabtar da su shi yasa farkon harin sai Allah ya ɗora bukhtanasar a kansu bukhtanasar ya karkashe na karkashewa daga cikinsu ya azabtar da su sun ka zai da kasan bayu haka suke rayuwa duniya Allah haka ya yaƙe su ya karkashe su sun ka zai da kasan bayu bayan bukhtarasar zawa annabi isa alaihissalam Allah ya ɗora kirista a kansu sai da sun koma ba da jizya sai da sun koma ba da jizya na a kyale su za su rika ba da jizya duk lokaci zuwa lokaci kaga Allah ya dora Kirista kuma akan su bayan bukta nasar mutum na uku wanda Allah ya dora akan su zawo shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan kabiloli na yahudu wanda sun ka kewaye Madina banu Nadir banu Qainuqa banu Nabinan banu Quraiza wallahi duka haka an ka fatattake su sarwa an ka karkashe su sarwa kuma Allah abinda ya dora akan su a kore su kawai kamar irin su banun nadir kaga Allah da kanshi yace walaula an kataba Allahu alaihim aljanaa la azabahum fi dunya ba dan da abinda Allah ya kaddara musu ba shine aljanaa a kore su to da Allah ba annabi da mu a karkashe su amma ga su banu quraiza wanda sun ka haɗa kai da kahirrai an ka zaka an kewaye annabi garin madina gazwatu ahzab shi yasa Allah kira ta ahzab gazwatu ahzab an ka kira ta gazwatu ahzab an ka kira suratul ahzab suratul ahzab saboda ƙungiyoyin kahirrai ne su banu quraiza saboda suna kusa an yi kawance da su akwai alƙawarin da an kai da su irin su sa'ad bin abin nan ma'az tun gabanin annabi ya zo madina dama akwai kawance tsakanin sa'ad bin ma'az da yahudu kusan mayan kabilu na garin madina tsakanin ausu da khazaraj su ne masu gari to su waɗanga yahudu cin raniya sun zaka cin raniya sun zaka har sun ka asansani har sun ga zan suna kewaye da madina to amma yanzu tsakaninsu kuma akwai alliance akwai haɗin kai akwai kawace akwai kawance in an ka shiga gonanmu kuna iya ku kama mu na kuma an shiga gonan ku za mu kama mu to su sa'ad bin ma'az da shi su a cikin mayyan shugabanni na madina kabila su su yi kawance da su banu qurayza to yanzu zawwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kahirai ne musulunci ya nuna ayi bara'a da su sai sun kabarranta ba su ba su sun kafarranta tun da lokacin za a tahiya yaƙi na badar yaƙi na uhudu afuwan sa'ad bin ma'az ya ce wa annabi ina da ƙawance da yahudu ni ke hana su zo su kama muna annabi ta ba mu neman taimakon kahirai wajen kashe kahirai a bar ƙawance da su to yanzu ba a yaga da su ba to sun ka laɓe da wannan tsohon ƙawance da suke da waɗanga mutanen madina saboda suna da sirri suna da sirrin mutanen madina sai sun kai kawance da kahiran duniya gaba ɗaya sun ka haɗa kai na azaka a iske annabin sahabbai ne madina a yi musu kofar rago a karkashe su a huta sun ba da haɗin kai su banu ƙwareza saboda suna ganin ina waɗanda ƙungiyoyin kahirai ina za su yi gama da annabi muhammadu sabansa annabiyar labari ashe kahiran duniya su yi haɗin kai a zaka a iske su madina a kewaye madina a halakar da su a lokacin da annabi taron gaugawa da sahabbai ya ce wasu kun ji cikin yadda ake kun ji cikin yadda ake labari ya zo miya kuke gani mu hita mu tarbe su ko ƙara da ayi kowane sahabi ta kawo shawara ta cikin wanda an ka nema shawara sai salmanul farisi ya ce ma annabi su ɓangaren su idan an ka zo musu irin wannan hari tun da shi ba ɗan madina ba ne idan an ka zo an ka kawo musu irin wannan hari ana yin ganiya ne ma'ana a kewaye gari da rami makiya ba su iya shigowa duk inda an san makiya na iya shigowa sai a yi rami ga waɗannan duk a zagaye wuri to sai annabi ya riƙe wannan shawara ta salman al-farisi shine an maharin handak handak da kuka ji ana faɗin gazwatu handak ko a ce gazwatu ahzab duk shine duk gazwa guda ce an ke an kire ta gazwatu ga abin nan gazwatu handak saboda ramin nan da an ka shine handak an kira ta gazwatu ahzab saboda kungiyoyin kahirina sun zo ma annabi da sahabbai ne to haka an ka kewaye rami an ka kewaye madina malam inuka ne an kai masu yawa kusan kwana 20 da wani abu ko sama haka ba dare ba rana malam ana ta gina madina ana ta gina madina ana ta yin ramu kadiba kore misali a ce bakin wata tunga aka so a kewaye garin nan kasa akwai aiki balantana madina to nan ne fa malam ginar ramun nan da ake yi ana gina rami jabir abdullahi ya ce idan mun ka kai wuri mai duki wanda bai bugowa kai aiki ya yi mu sai mun zaka mafaɗa ma annabi sai annabi ce ku taya ku ana nazulin bihi eh ku taya ku ana nazulin bihi zan zo mishi su ce annabi ya ɗauki diga ya ce annabi idan ya buga wannan duki sai zangari wallahi kuma ran nan malan wannan gazwatu ahzab mu'jizoji sun sha bayyana wanda idan ana ba mu labarin gazwatu ahzab ba ku san ma a cikin tafsiri ko su a gaba a tabbata bayani wallahi nan na sahabbai sun ka lura da lalle annabi yana cikin matsanancin hali saboda sai a ina ɗaya mala a ina biyu babu ci abinci saboda aiki aiki na ake tukuru kuna jin tsoron ku baro wurin kahira su iske ku saboda ana zaman shirin su iya yan gobe to lokacin na jabir da abdullahi ya ce wani lokaci nun lura cewa lalle annabi yana cikin damuwa na an jawa ba a ci abinci ba ya ce sai ni zo ni ce ma annabi ina son a bani dama in zo in leko gida annabi ya ce tahi ashe zuwa ne zashe wajen matar shi ya ce mata ya ga halin da annabi yake ce bai iya hankuri ya ce mata me akwai ta ce akwai ɗan gari na sha'ir ya ce to ki kwaɓa wannan garin ni ku ga ɗan akuya nan zai yanke shi ke kina can kina gyara gari ni ko ina nan ina gyara wani ɗan akuya ya ce ni yayyanke shi ni sassare shi sai da an ka aza bisa tukunya ni gano lalle alamar yanzu abinci ya kusa sabka ɗan ƙaramin akuya ne da ɗan garin da yake garbata karaya karya ba sai na ga alama ya kusa da huwa ya ce sai ni zo na ce ma annabi ni zo ne lallaba ni tare da annabi na ce yara annabi Allah na tana da abinci ina son ku zo ku ci kai da mutum biyu wanda za ka jawo annabi ce mai dami da mina sai ce ma annabi ɗan akuya ne da ɗan gari kai annabi ce abinci mai daɗi ko mai yawa abinci mai daɗi mai yawa yace ba dai ba a sauke ba yace ma annabi ba a sauke ba sai annabi ce kai duk ku tsaye da aiki Jabir ya gayyace ku taho yace abin mamaki nace to akwai tafa yace annabi suna bayan ne buzga ni buzga ka gare ni ni zo yace mace ha akwai ta na kirayi annabi ya ce duk mutanen handak su zo amma ya ce karki sabki hashe zo annabi yana zuwa wurin da ake tuya wainar ya ce sai ga annabi ya yi addu'a ga wurin yana zuwa wajen tukuya ya yi addu'a ya toce ma jabir kirawo makwabciya ta kama mataka aiki da yanzu aiki ya haikar hinta annabi da kan shi ya wajen tukuyen nama in an ka zubo waina sai annabi zaka ya zuba rumuwa da nama a ce a yi mutum ishirin ishirin aji a ita ci jabir ya ce wallah duk yawan mutanen handak sai da kowa ci abinci ya ƙoshi yace wallahi tukuya idan kan leka ka ce ba bi ko tsinke guda cike ba saboda addu'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu'jizu sun sha bayyana wannan wuri abin mamaki ya sha bayyana ga su Huzaifa dan Yamani wanda Annabi ya ce to wannan kahirai ga su can ina son wani ɗaya daga cikinku ya zo ya sauraro mana labarinsu cikin wani halin suke huzaifa ɗan yaman ya ce abin mamaki ya ce wallahi ana wani irin matsalancin sai ya ce kuma ga iska kuma cikin darina cikin darina saboda annabi ya ce wa zai tahiya ya leko wani asiro su kayan ce ba wanda ya magana don wallahi akwai tsananin sayi kuma ga gan tsoro ana cikin tsoro ba ka iya mabushe nan da nan annabi da ya so uku babu wanda amsa sai annabi to yana dibi ya ce wa huzaifa ne annan ya ce annabi na cewa huzaifa na annan ya ce to lai akwai ta annabi ce ta yaka sauraro mana cikin wani halin aiki ta yaka juyo mana cikin wani halin suke kuma idan ka zo duk abin da ka gani karka ba kowa labari yan banda ni da na aika ka huzaifa ɗan yamani ya ce haka ya tashi ya shiga cikin maƙiyan Allah ya ce kahirai ne ga sunan su yi runguna kuma aza tuka ne bisa abinci an aza tuka na abinci ana dahuwa to hatta wannan gazoto a hazab abu sufiyan shine a shugabanta to shi ko abu sufiyan mutum ne mai fikira ɓangaren abin da ya shahi yaƙi yana da sauna sauna gare shi wazai faɗin yamani ya ce ina ta bibiyar su ina ganin ina ta ganin cikin halin da ake ya ce kai sai sai na shi abu sufiyan ya tashi cikin taron kayarai ya ce ka jama'a wannan taron da muke bayyana da kanmu ba kowane ya dibi abokin zama ne kar a zo makiya sun shigo mu ya ce kai tsaye na zauna waje wani soji na rike shi na ce kai ta wani na ya ce na ce a to kai ashe na muna ya ce dai in na bari yan riga jibi na to akwai matsala ya ce wallahi ana nan ko da an kashe ma iska Allah ya turo iska sai shi sama da ruhunansu shi sama da tukane ya ce abu sufiyan ya ƙara tashi ya ce ka jima'a wannan iska da kuke gani azaba ce azaba ce sai ya tunata da su abin da ya faru da adawa ya ce ni kun ganan kun ga zuwa na na koma makka don mai tsaya wato shi ya sani ni dai na tafi ya ce ko da ajima Allah ya wace wannan taron nasu saboda Allah da kai ne ya ce يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها توشيني إسكن دي زوموس يتي إلى كوما و دوانهم أنا سيدة أكوي ga mutane suna tsoro ga duhu yace wallahi abin mamaki ko ne zo annabi yana ta sallah bai damu da sayyin nan bai damu da duk tsoron da ake ba yana ta sallah ya ce ina zuwa kusa gare shi ina ta makarkata ya ce saboda tausayin annabi mayahi ne wanda ga abin nan mayahi ga bargon da ya aza sama gare shi ya ce sai ya karo min shi ya lullube da shi ya ci gabar sallah ya ce sai da annabi ya ƙara sallah yana sallamewa ya ce mi Allah bari ya ce sai ya ce ma annabi Allah ya watsar da su sai annabi ya tashi yana godiya ga Allah to su wannan wanda sun ka shirya wannan sun ka ba da haɗin kai na azakanan wurinsu a aza sansani su banu ƙureza to yanzu ƙura ta lafa dukkan hare sun wace sahabbai sun zo suna ta ɗaya makamansu annabi ya ce sai mala'ika jibril ya zo min ya ce menene kuke hissuwa annabi ya ce makamman yaƙi tun da an ƙare Allah ya wace kahir ya ce a mala'iku haro ba su azama makamman yaƙi ba Allah ya umarni ku ta zuwa ga banu qurayza wa anzala alladhina zaharuhum min sayasihim to shi na su da sun ka aza wannan sun ka shawo wannan gayya ke kai shi koma kan mashekiya kun ga banu qurayza ne yahudu ne wannan dangon karantar da mu cewa bayan bukta yasa da kirista to kuma sai Allah ya ɗora annabi a kansu yanzu da an ka zo an ka kewaye garin su malam sai annabi ya ce ina sa'ad bin mu'az kai za a miƙa ma hukunci duk yanda ka ce a yi haka za a yi sai ce annabi abin da ke gani ba yahudi bai da alkhairi duk wanda yake balagagge daga cikin su a yanka shi a bar kawai yara ƙanana da kuma matansu kawai a bar su amma duk balagagge a yanke su duk haka an gabe su an kalakar da su annabi ya ce kaga wannan hukunci da kai hukunci ne wanda yake da asali daga can saman bakwai can sama al'arshin ubangiji Allah da kai ne haka ya ce a yi musu to kaga haka an ka taima yahudu ba wanda an ka bari cikin wannan kabiloli yahudawa duk kore su an kai daga yankin larabu duk kore su an kai daga shaziratul arabi kore su an kai to kaga mutum na uku kenan mutum na hudu shine hitler Allah ya dora shi akan su hitler wanda shine na karshe Allah ya dora shi akan su dan shi ma da kusa kai karshen su gaba ne wanda tarihi ne zai kusan kowa na da shi to kaga alkawari ne na Allah la ya ba'athanna alaihim Allah ya alkawari zai dora akan su su yahudu ila yawmil qiyama har zuwa tsayuwar alqiyama mai yasumuhum su al azab wanda ke dandana musu muna azaba shi yasa malama sun ce hatta wancan wuri da kuke gani ana wancan yaki Palestine kamar sun kai kansu ne inda za a yanka su insha Allah wannan addu'o'i da ake yi wata ran sai labari sai kun ji an ce babu yahudi ko dai sai ho wanda ya musulunta saboda alƙawarin Allah baya tashi shi yasa kuke ganin cikin garuruwa kasashe ana ta kore su ko Niger ba ga an kore su da wasu haka ne suke walakance ne kuma za mu gani za mu gani ayar gaba su ba su da gari nasu na kansu ba su da gari nasu na kansu kuma tare da haka sun fi kowa alfahari da jiji daga cikin duniya dama shi ne ɗabi'a duk wanda ba wani ba to he ya nuna ya kowa har yanzu ɗabi'a kenan to ɗabi'a ce ta yahudu duk wanda ba wata tsiya ba sai ka ga ya nuna ya kowa alfahari da jiji da kai saboda shi da kai ba siffan mutane kirki ba ce duk mai mutunci dan mutunci wanda ya san daraja kowayen shi san daraja al'umma bai alfahari cikin mutane saboda siffa ce ta yahudu shi yasa Allah ya walakantar da su har yanzu har gobe sai duniya ta nade Allah ya ce zai taka suwa zuwa gare su wanda zai dandana musu muna azaba Allah ya ce inna rabbaka la sari'ul iqab ubangiji ka mai tsanana azaba ne wa innahu laghafurur rahim kuma ubangiji ka mai gafara ne mai jinkai kaga aljamu bainat targhib wa tarhib na'am
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله يتجب إلى كانت تدمو دنقال لسو يهود الله يتجب وقطعناهم haka hun munka karkasa su munka warwatsa su fil ardi a cikin ƙasa a cikin duniya umaman yanki-yanki ko ina za ka same su ma'ana sai aya ta karantar da mu ashe yadda Allah ɗora musu yawo na za su ta yi ko ina za ka same su ba su da gari nasu wanda za a cewa nasu ne shi yasa konan mala ya kawo bayanin cewa su yahudu laisa alaihim iqlil ba su da gari wanda a cewa gashi garinsu ne mazamnarsu ce Allah ya mallaka musu wannan gari nasu ne laisa lahum iqlim yamlikunahu hatta takuna lahum shaukatan ba su da gari wanda za a cewa ga suna shirye wanda za su zamnawa har damuwa ta gushe musu ba su da gari ba su da ƙasa malai to majtama'u fil ardil miqdis taron da kun ga yanzu suke yi sun zo sun zauna ƙasar baitul miqdis fi hadhihi al ayyam irin cikin wannan lokuta to sun zauna ne ba za su fita ba illa li yadhbihu bi aidil mu'minina insha Allah yace sai an kai ƙarshen da za ka samu sanadiyar yanka su ne da mummune za su yi da hannayensu shi yasa hatta ha ƙasar falasɗin daga zuwa ne waɗan ba su wuri ha ɗan matsugunni su zamna su zamna yin sun ka fara yawaita da sun ka fara yawaita kuma sun ka fara zanga-zanga su suna da haƙƙi cikin ƙasa dole a yanka a raba a basu asali fa ba da nasu bane zuwa ne sun kai daga sun zo ne an ɗan ba su matsugunni sun zamna sai suna son su mallake wuri kamar da sun kai madina dai sai da annabi sa an ka kore su da inda sun zo an ka dan ba su wuri sun ka zamna to sai su yi mai kora shahawa eh ya su mai amma basha koli to haka ne za su yi ta yi ana ta walakantar da su duniyan nan dan har yau kaɗan ne sun gani insha Allah sai sun kasance walakanta sai an koma korarsu kuma ƙarshen wannan aya annabi ya ce la taqumu sa'a hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahuda wallahi alkiyama ba za ta tsayo ba sai lokacin da musulmi za su yaƙar yahudu su karkashe su ko cikin tafsirin mata ai kwanan ka dai mun karanta wannan dogon hadisi annabi ya ce har ya kai inda yahudawa suke gudu suke gudu su koye bayan itace ko bayan duwar wasu annabi ya ce sai Allah ya ba duce ikon magana Allah ya ba itce ikon magana ya ce ya abdullahi ta'al min wara'i yahudin ta'al faqatuluhu sai duce ya daga baki ya bude baki ce ya kai bawa Allah musulmi zo ga ba yahudi baya ga nan ka kashe shi haka shi ma yace zai fada annabi ya ce in banda ittayya guda wanda ake kira garkat banda ita ita ita ce ta yahudu wanda shi yasa suke nan ita ce ita ce suke alfahari da ita yanzu annabi ya ce ita ɗaya ce abba ta bayyana su amma duk yace ko duci sai ya bayyana su Allah ka kare mu Allah ka famu iko akan su Allah ka kare mu daga sharrin su to shi da Allah ya ce wa qabalahum fil ardi umama haka mun ka warwatsa su a cikin duniya umaman yanki yanki kar ka ce umaman jagorori umaman kamar yanki yanki daban-daban Allah ya ce amma minhum salihuna daga cikin su akwai salihai kaga adalci na addinin musulunci ba dukkanin su ba Allah da ko minhum salihun cikin su akwai salihai tunda hatta da cikin sahaba annabi akwai su ga su Abdullah bin Sallam kadi bawo Allah ne lokacin da ya musulunta sai ya ce ma annabi ya annabi Allah baka sanni ba baka sanna hakikanin sani ba kuma baka san dange na ba yahudu hakikanin sani yanzu bari ka kirawo su ka tambayi su tarihi na ka ji abin da za su faɗi kuma daga baya ka bayyana musu cewa na musulunta har ya kuma ka ƙada ji abin da za su faɗi yana sai yallabe annabi kire wasu daga cikinsu kun san Abdullah bin Sallam sun ce kwarai ko wannan mutumin kirki na cikin mu ma ai dan mayya ne gidansu sun gari mutunci sun gari kaza sun gari kaza sun gari kaza to sai annabi ya ce ya kuke gani idan ya musulunta sun ga ce wannan ma Allah ya tsare shi daga musulunta wannan bai ma bai ma karba addinin ku kai da sai Abdullah bin Sallam ya hito ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya sun ce annabi kuma kai sun canza wanga a ranar cikin mashi ne a sharar wanda ai bai gari mutunci ba sai ce ma annabi ka gani ko to dan ka san zamar zakai da su idan ka san zamar zakai da su yan suke magana kuma suke canza ta duk cikin suratul baqara cikin tafsiri Allah duk an kawo wannan bayanai to yahudu haka ne suke Allah ka kare mu daga sharrin su to shine Allah ya ce minhum musalihuna kaga da cikin su akwai salihai ga su Abdullah bin Sallam Allah ya ce wa minhum duna zalik kuma akwai kuma bayan haka akwai wanda suke lalaku Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati mun jarabe su bil hasanati da kyawawa mun ta jaraba su da abubuwa na alkhairi daban-daban wasayyi'ati da abubuwa suke munana saboda mi Allah ce la'allahum yarji'un domin su komo su bi gaskiya amma da yawa su ba abinda wanda ya ƙara musu sai gudu su bar gaskiya na'am
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى Hmm.
ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه Hmm.
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق Hmm.
ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه Hmm.
والدار الآخرة خير للذين يتقون Hmm.
أفلا تعقلون Allah har ya ci gaba yana karantar da mu akan Yahudu. Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai sun kamaye min ba'dihim bayan mutanen kirki bayan wanda suke aiki da at-taura sahabban annabi Musa wanda sun kai imani da at-taura to bayan su sai Allah ya ce wanda sun kamaye bayan su khalfun wasu mamaya wanda maluma sun ce an ce khalfun an kaɗa mai lamun mamaya na sharri amma an ce khalafun mamaya na alkhairi shi yasa an ce khalfun an ka ɗaure to mamaya wanda suke ba su da alkhairi to bayan mutanen kirki sun gabata wanda sun ka biya musu shine mutanen banza Allah ya ce warithuna alkitaba wanda sun ka gadi wannan littafi na at-taura amma da sun gado wannan littafi ba dan neman lahira ba a ya akhuduna arda hadha al-adana sai suna karba ya akhuduna sai suna karba araba yace araba kamar kace duniya kamar kace wani abu na duniya kwadan duniya shi yasa Allah ya ce arada hadha al-adana abinda bai taka kara ya karya ba na adana na wannan duniya sai suna karba abinda bai taka kara ya karya ba suna iya ɓoye gaskiya da abiya musu bukata suna iya ɓoye gaskiya saboda kwaɗayi Allah ya ce wa ya ƙununa kuma sun sa abinda sun kawo ba daidai ba ne sun san ba daidai ba ne wa ya ƙununa sai ga suna haɗin sayu gufaro lana ai za a gafarta mana ai shi Allah gafuru rahimun ne sai su ɓoye gaskiya don saboda wani abu na duniya kuma sai ga suna haɗin Allah zai gafarta mana kenan sun sa abinda sun kai ba daidai ba ne to a yanzu da sun ce Allah zai gafarta musu haka masu tuba ko ba haka ba Allah ya ce wa iya atihim arbun arbun mithluhu kuma idan an ka ƙara zo musu da wannan abin da suke kwaɗayi na duniya Allah ya ce ya akhuzuhu kuma karba suke yi babu zantar tuba kenan abin nan da sun ce Allah zai gafarta musu tunda su yi kuskure sun amsa to yayin an iya zo an ƙara zo musu da iri ne Allah ya ce ya akhuzuhu karba suke yi sai Allah ya ce alam yi akhad alaihim shin su da suke ɓoye gaskiya saboda wani abu na duniya Allah ya ce alam yi akhad alaihim shin ba a rika gare su misaqul kitabi shin ba a ri- ba a rike alƙawali littafi ba gare su ma'ana ba a rike alƙawali gare su ba na cewa su kiyaye kar su nemi duniya da wannan littafi kar su ɓoye gaskiya saboda abin duniya shin ba a rike wannan alƙawali gare su ba daga cikin littafi Allah ya ƙulu alallahi na cewa kar su faɗi wata magana ga Allah illal haƙƙi in ban da gaskiya shin ba a riƙe wannan alƙawar da su ba wa darasu ma fi kuma su yi karatu su yi darasi sun karanta inda Allah ya faɗi haka sun karanta amma sai su take su take dan dai su bai buƙatar su Allah ya ce su sani a karantar da su wadarul akhiratu khairun wadarul akhiratu khairun gidan lahira gida na ƙarshe Allah ce khairu shine hi alkhair lillazina yattaqun lillazina yattaqun dukkanin masu jin tsoron Allah ashe mi wannan aya take karantar da mu fadinta ba ya takaitu ba kawai da yahudu wallahi hatta mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malumma su ji tsoron Allah almajirai mu ji tsoron Allah wallahi ba abin da ya dace ga dukkanin mai kira zuwa ga Allah sai ya haɗa al'umma da Ubangijinsu, ya hada musu gaskiya saƙo ne daga Allah ba kayan shi bane amana ce karka yi sake ka gyara ran wasu don su yabe ka ko don su baka wani abu ka faɗa musu gaskiya to duk wanda ya ƙi ka saboda gaskiya wallahi sai ya komo kuma iya komo sai ya ɗauke ka mutumin kirki sai ya ta yi maka addu'a ta alkhairi saboda me ka jawo shi daga halakar da yake a kai ba ka bi son rainai ba da inda ka bi son rainai kaga da ya ƙara nisa daga gaskiya amma da ya tahiyyar bintiko ya gano gaskiya ne yanzu ga sha komo kaga ba abin da ya kawo sai gaskiya to kuma sai ga ayi zama na mutunci ayi zama na alkhairi amma wallahi duk wanda ka shashawa ma saboda abin da yake baka saboda ya yabe ka to iya ta gano gaskiya bai ƙara ɗaukaka da mutunci bai ƙara ɗaukaka da mutunci dan babu abin da yake ma hadari kamar ga abin da Allah ya ce sai ka gyara ma wani don ya bai bukata ta yi kenan kamar ka ba shi ƙofa abin da Allah ya ce ba a so ne amma ya abinka haka ne ya abinka kawai bai komi to yanzu shi da kace ma haka in ya gano haɗin da ka aza shi a kai Allah bai ƙaɗo ka da mutunci tun da sa harkar shi ne za ka yi ka kai shiga mahalaka ko ba haka ba amma ka faɗa mai gaskiya ka taimaka mishi to amma wallahi da yawa daga cikin mu sai wanda Allah ya tsare da yawa yabo muke so a yabe mu a ce mun iya a yabe mu a ce wani shi abai da tsanantawa a yabe ni a ce kaza sai wani to shi ko wannan halaka ce gaskiya ita ce za ta dorewa wallahi gaskiya ita ce za ta dorewa ko ayi kiyayya da mutum inda kan gaskiya ne sai an komo amma duk yanda an ka yabe ka akan ƙarya ne mutanen da sun gano gaskiya to ba su ƙaɗo ka da mutunci kun ba za ka yi mutunci ba saboda ka fifita kwaɗan duniya hera na lahira Allah abba zai zuba mutunci ga huskarka ba na mutane su ga mutuncin ka ba za su ga mutuncin ka ba saboda ka ɓoye musu gaskiyar da Allah ce a bayyana musu abin da Allah ya halice su a kai ka ɓoye musu kenan kai yanzu ba bawan Allah ba ne bayansu ne kuma yanzu ka kawar da su daga Allah su ko ka bar su da halaka to ya Allah zai sai albarka cikin wannan ashe mu ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce gidan lahira shine ya alkhairi dukkanin mu ji tsoron Allah Allah ya ce afala ta'qilun shin ba za ku hankarta ba ku gano na'am
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi wanda suke riko da littafi abinda ake nufi da riko ma'ana masu aiki da abinda littafi yake karantarwa Allah ya ce ayi da'a gare shi abi shari'ar da manzo ya zo da ita ka rika kana yi to kane mai riko da littafi kana tsaye da dokar da ke ciki kana aiki da umarnin abin nan umarnin da ke ciki abin da yake na hanuwa kana hanuwa to kai ne mai riko da littafi to shine Allah ce duk wanda sun kai riko da littafi ma'ana abin da littafi ke karantar da su wa aqamu sala suna tsayar da sallah kai Allah ya ce inna musu Allah Allah ya ce la nudhi'u ajral muslihina duk masu gyara wanda gyara ne amma wasu ba banna ba Allah ce ba mu tozartar da ladarsu ba mu lalata ladarsu kanka mata ma muke yi giran mata muke yi darajarta ta muke yi duk abin da bawa za a aikata sai ga Allah ya haɓakar da abin ya haɓakar da abin in ɓangaren aiki ne in ɓangaren ciyarwa ne shi yasa annabi ya ce hatta ɓangaren ciyarwa ƙarshe wannan aya hatta ɓangaren ciyarwa annabi ya ce wanda ya bada daidai da bino guda hikarhi to Allah da kai ne zai tare nansa Allah da kai ne zai tare nan wannan dan dabino guda annabi yace kakin mutu ya zo alkiyama dabinon nan guda ya fi dutsen uhur girma wurin Allah to haka ne duk ayyukan da bayu ke yi Allah ce bai lalata ayyukansu duk da inda manufan mutane gyara ne ba banna ba manufa gyara ne don mutane su fahimci addini na kuke yi don mutane su fahimci addini na kuke yi to lada ku Allah bai tozartawa to kuma wanga bangare kar ku ce sai malum masu da ke wa'azi wallahi wannan nauyi ne wanda Allah ya dora akan dukkanin musulmi mu'amala ku da mutane matsayinka kana musulmi matsayin mu muna musulmi ka zan mai son gyara irin waɗanda al'umma da Allah ya ba ya ce masu son gyara wanda za su gyara wannan shari'a ta annabi ɗabi'ar da annabi ya karantar mu'amala da annabi ya karantar ka yi ta ga ko da wanda ma ba musulmi ba ne ko da ma musulmi ba ne mu'amala da musulunci ya karantar da kai ka yi ta da su ka yi ta da su kar ka zan mai zalunci kar ka zan mai sabo alƙawali kar ka zan mai cin amana kar ka zan mai ha'inci kar ka zan mai ƙarya Allah haɗa ka da wanda ba musulmi ba sun ga kana lalan mu'amala kana cin amana kana zagi kana abin da bai dace ba da Allah ka zan mai gyara ba gyara ba ne amma ka siffantu da ɗabi'a mai kyau wadda musulunci ya karantar to wannan kahiri sai ya sami abin koyi gare ka sai ce gaskiya musuluncin ku musulunci ne mai tsari ko da ya ga wasu daga cikin wanda shaidan ya rinjaya suna aika-aika suna abin da bai dace ba to kai yanzu sai ka zama mai wa'azi sai ka ce haye wannan shine tsarin musuluncinmu ko da kaga wannan aika-aika shina kaza ko da kaga wannan zalunci na ce amana na kaza na kaza wannan ya saba musulunci ne musulunci bai karantar da kaza ba bai karantar da kaza ba bai karantar da kaza ba kaga daga nan sai ka karshen zama sai shiga addinin musulunci to amma da yawan mu mu ke bata wannan hayya babu gyara marhummu ba gyara ba ne ko kuma doka gyara sai wasu ne wasu ne tsirararru wanda Allah ya bayyana ba ka ɗauki cewa kai musulmi ko da matsayinka bai kai na malawa ne ko na alhaji wala ba kai ma za ka kama addini ka gyara ɗabi'a kan mai kyau wanda musulunci ya karantar da kai to gyara ta yace ta addinin musulunci dan za a samu koyi mai kyau gare ka ko da ana ɓata musulmi shi shaida ne sai ce a'a ba dukkaninsu ba ni na zama da wani makwabci na wannan mutumin kirki na kuma shi ne an musulunci wannan abu da ke shi ne musulunci amma da yawa daga cikin musulmi mu muna ha'inta wanda ba musulmi ba sai shi baka amana ka ci amana ka yi gulmashi ka ci haƙƙi ne ka zagai baka da hankuri sai kaga wanda ma ba musulmi ba suna hujjata musulmi da musuluncinsu mace to ku kuna kaza kuma musulunci ku ya ce bai dace ba ana ga abu ko ba za ka bashi amsa la sawqa to kun shi dai Allah ya ce inna la nudhi'u ajral muslihina duk masu gyara duk wanda gyara ne manhassu to Allah ya ce ba ya tozarta da aikin su Allah ka sa muna ciki na'am
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون tattaqun to Allah ya dora mana dai har yanzu abin da ya faru zamanin annabi Musa irin jarumin da annabi Musa haru da su yanzu gashi wannan at-taura littafin at-taura da annabi Musa zo da ita yana karantar da su dokokin da ke cikin at-taura Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kai sai sun ga wannan doka ta musu nauyi wasu daga cikin su ce kai su ba za su yi aiki da wannan wanga abu ya nauyi ga ba ko wahala Allah ya ce ko rika fa sun kaki to sai Allah ya sa mala'iki ya babbuku wani irin katun duci ta sama gare su duk wanda ya dauka kai da su shiga duci nan ko ku rika ko a sako shi to shi Allah ya ce wa izdaqan al-jamala fawqahu to lokacin da muka daga duci ta saman su muka daga Allah ce mun ce musu ka annahu zulla kaga ma Allah ce yanda ka san inuwa yanda ka san girgije nan da an ce ka annahu zulla ba sai girgije ba yanda ka san mutum na cikin ruwan fa yanda ka san muna cikin masallacin na ruhin nan na masallaci domin an ce zulla duk abin da ya lullube saman ka duk inda kake duk kenan duk inda suke ga dukkan nan dai tare su to ya ce musu khuzu ma atainakum bi quwwa khuzu ma abin da wazandu sun ka tabbatar da annahu waqi'un bihi wannan dutse wallahi zai horo musu zai abko akan su Allah ya ce musu khuzu ma atainakum bi quwwa ku rike abinda an kawo ku da ƙarfi ma'ana ce bi quwwa ma'ana da ƙarfin niyya ku daura niyya da kyau za ku yi to nan quwwa ita ce an karasa da da yawa daga cikin musulmi domin an ce quwwa yin addini akan quwwa ma'ana yanzu da Allah lokacin budin baki idan mutum ya zamna zuwa ga budin baki ya ne duk uwa ne kuma haka ba ya shirya ya daure niyya da kyau to haka ne yake so in zaka sallah in zaka sallar tarawih in zaka zato alqur'ani in zaka kaza in to shi da ka riki abin nan bi kuwa ma'ana ka bashi muhimmanci da kyau kuma haka ba to shine kuwa da ake dai to shine Allah ya musu umarni ku riki wannan at-taura bi kuwa to wannan kuma umarnin ba ya tsaya a kansu ba duk nan da haka ne muwa duk ƙur'ani haka ake so dokoki alƙur'ani mu rike su da muhimmanci mu fifita doka Allah fiye da kowace irin doka mu fifita hukuncin Allah akan kowane hukunci mu fifita soyayya Allah akan kowace irin soyayya to wallahi idan mun kai haka to mun rike ƙur'ani da Allah ba mu mai kowa amma da yawan mu kaga sai yanda Allah yi Allah ka gyara niyoyinmu to shi da Allah ya ce musu huzu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi kuma ku tuna abin da ke cikin shi na dokoki la'allakum tattaqu domin ku samu takawa domin ku samu kiyayewa Allah ya kimtsa ku ku gyaru haka Allah ya ce musu na'am وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
kakin mu karanta wannan aya wannan hudusi da Allah daga ta sama gare su da Allah ce ku riki abin da an ka ba ku bi kowa suratul baqara Allah karanta da musumma tawallaitu illa qalilan minhum wallahi juwa sun kai daga wannan umarni sai kaɗan daga cikinsu Allah ce falola fadullah alaikum wa rahmatuhu la kuntum min al-khasirin to ashe kaga yahudu ba wanda kai gari sharrin ma sharrin zama sharrin al'umma kadiba duk alƙawarin da Allah ya ya rika da su sai sun saba kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum duk lokacin da an ka kulla alƙawarin sashe sai su walwale shi to amma saboda rahama ubangiji sai Allah ya kawar da kai saboda sashi daga cikin sun karba to nan wannan aya ita ko to Allah zai karantar da mu dukkan wani dan adam kamar yadda mun kai bayani shekaran jiya dukkan wani dan adam wanda yake raye har wanda bai zo wata kwana amma zai zo to duk wannan aya Allah na karantar da cewa duk hukunci guda ne ba wani dan adam face Allah ya rike alƙawari da shi tu yana cikin alimin zarra kamar yadda zamu gani to shi da Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka tuna lokacin da ubangijin ka ya rika min bani adama daga cikin ɗiya annabi adam daga su ɗiya annabi adam duka Allah ya ce min zuhurihim daga gadan bayansu Allah ya ce zuriyatahum zuriyarsu dai su ɗiya adam ba wani daga cikin su face Allah ya magana da shi Allah ya ce wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da wannan alƙawali da ya rika da su Allah ya shaidar da wannan wa kawunansu kowane daga cikin sai da tabbatar lalle ya riƙe alƙawar da ubangiji ya gamsu lalle haka ne haka ne Allah ya ce musu alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku qalu bala sun ce eh Allah wannan alƙawari malam ba wani dan adam ba wani dan adam yanda ka san kana magana da mutum gane yanzu muna tattaunawa ga ba mai tuwa ne bai ganin ba irin abin da mun kai misali ko ba haka ba to haka ne Allah ya riƙe alƙawar da kowane da adam sai da Allah ya ce mai ni ne ubangijinka ya ce eh ya ubangiji kowa alastu bi rabbikum qalu bala shahidina gaji hatta ya ubangiji mun shaida Allah ce to an ta kunu yawmal qiyama abinda sai ni riƙe wannan alƙawari da ku kuma ni ƙara jaddada shi gare ku saboda ni an taqulu yawmal qiyama kinan li Allah taqulu yawmal qiyama saboda kar alkiyama ta tsayu ku ce inna kunna an hadha gafili ayya ubangiji mun warabka na mun manta ma da ayi wannan eh mun manta saboda abuwa su yawa to Allah ya ce mu rike wannan alƙawari da ku Allah ya ce auta qulu أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل mm.
وكنا ذرية من بعدهم mm.
أفتهلكنا بما فعل المبطلون to Allah shi ya halarci bayu kuma ya san halinsu Allah ya ce auta ƙunu kuma haro domin kar ku faɗi cewa inna ma asharaka abahuna ya ubangiji mu ba mu ne ummul khaba'is ba ba mu ne mun karga yin shirka ba wanda sun kai shirka iyayenmu ne iyayenmu ne wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu ko zuriya ce wadda ta zo bayan su ko kun gano abin da suke ne ma'ana kenan kar Allah ya kama su da laihi su ba su da abin koyi sai iyayi kamar misali yanzu alhamdulillah ba mun taso mun tar da ƴan musulmi ba ko mu ga mun kwanci ne cikin musulunci ba ko ba haka ba sai mu yi addu'a ga iyaye ko su ne sila dan su mun ka tarar akan musulunci sai mun ka mun ka muke to haka wai su ma abin da za su fara ma ubangiji mu ko da mun ka taso wayan mun tarar da su akan shirka ba mu san cewa ga yanda za a bauta maka ba saboda mu abin koyin mu madubi mu su ne wayanmu to Allah ce kar ku faɗi wannan magana saboda ku da uwaye guda ba mai hita akan shirka kuma domin kar ku ce abatu hulikuna bima fa al mugdalun yanzu ubangiji za a yi muna azaba akan aikin mabannata kenan uwa su ne mabannata to Allah ce domin kar ku faɗi haka shi yasa ma Allah ce kazalika wa kazalika وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون to Allah ya ce wa kazalika yanda aka baka labarin ga yanda aka baku labarin ga na cewa ko ne da adam Allah ya rike alƙawari da shi to Allah ya ce haka ne nufassilul ayati muke rarrabe ayoyi dalla dalla domin a tunatar da ku wannan alƙawari na ubangiji a tunatar da bayu alƙawarin da sun ka rika da ubangiji la'allahum yarji'un yayi su komo su bi Allah su kasance akan tafarkin da an karace su akai to wannan alƙawari da Allah ya ce ya rika ga ɗaya annabi Adam tun gadan bayan su maluma tafsiri tun daga sahabbai sun ta magungunna kamar wani irin alƙawari ne wani irin alƙawari ne Allah ya rika gare su wai bilisan hal au bilisani maqal wai bilisani hal ne ya ce lisani hal ma'ana yadda Allah ya kimtsar da ɗan adam yadda Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam shi ɗan adam Allah ya ɗabi'antar da shi akan yana tashi ya sa akwai wanda halice shi har wa abu na biyu Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam duk iya ga abu ya sa abin ga akwai mai shi kan misali ka zo wani gida ka tarar da abinci an hada bisa tabul ka sa akwai wanda ya yi akwai ta yi shi ka zo ka ga shehida an shehida komi an gyara ka sa akwai wanda ya yi akwai wanda yi ta to haka Allah kin tsatsa da adam dabi'a ko ne da adam tashi ne kawai ya san akwai wanda ya yi shi shi kai ne ya san akwai wanda ya yi shi saboda Allah ya ce wa fil ardi ayatin lil muqinin ya ce wa fi ku karan kanku ayati kowane ɗarin da ya bibi rayuwa ta ya san aya ce da haka ke haka ne aka aihe ka da girman gana ka a jariri ka heto kuma haka ba kuma da ka heto wasu abubuwa da kake da su da da ka heto duniya baka da su kuma gashi girma ne ka tayi ka tayi haka kawar haka kuma yanzu gashi yanzu da ka girma kai da kanka sai ka ɗebe aka he ka yi aski ka yi kaza sai ga sun toho kuma haka ba kenan dai ka sa akwai wanda yi ka kana kai ɗai gwamnanka sai ka yi arme kubi ku da matar kake a jima kun zan kubi ku uku ku hudu akwai mai kula da wannan ɗan adam an ɗabi an tar da shi cewa akwai Allah ɗan adam an ɗabi an tar da shi akwai wanda ya halce shi to wasu malama sun ce shine abinda Allah ya rika ga al'umma to kuma wannan abu da Allah ya rika ya kimtsar da shi ga kowane dan adam bai da hujja gaban Allah ya ce bai san wanda ya halice shi ba bai bai da hujja gaban Allah ya ce shi ba halitta shi an kai ba ya san akwai wanda ya halice shi saboda mai kula da rayuwa ta yi mai sabkan mai ruwa ciro ya hito shi ba shi diya ya ba shi la'iya ya ba shi gaza ya sanar shi nan shi nan kiyaye da shi ko ba haka ba to sun ce wannan shine bilsal hal wasu ce a bilsal maqal ma'ana Allah ya maganar su kamar inda muka muku bayani idan ce bilsal maqal ina magana kuna ji kuna ba amsa shi yasa Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijin ku kaga Allah ya magana ko ba haka ba qalu bala sun ce eh ya ubangiji kaga bilsani maqal to kuma hadisin da ke ƙara tabbatar muna shine hadisi karshe wannan aya har ko karshe wannan ayoyi annabi ya ce alqiyama za a zo da wani dan huta cikin ƴan huta shine mafi saukin kowa azaba amma ya mushrike ne ya sabi ubangiji sai Allah ce a zo da shi annabi ce sai a zo da shi gaban Allah sai Allah ya tambayi wannan dan adam yanzu da za a baka duniya da kwatankwacin irin tamiza kai annabi ce sai wannan bawan Allah ya ce ma ubangiji wallahi ubangiji da zan fanshi kaina da wannan azaba to sai Allah ya ce mai karka manta na nema gare ka abinda bai kai haka ba abinda bai takara karya ba na riƙe alƙawali da kai tun gadon bayan babanka annabi adam na cewa ni ne ubangijinka kace eh ba za ka haɗa da wani ba kace eh amma ka ƙi sai da kai shirka annabi ce sai Allah ce amin shehu ta to ke na gaga bilisal me maqal Allah ya magana da kowa Allah ya magana da kowa to shi yasa mu sani wallahi duk mu riƙe alƙawari da ubangiji ashe sa Allah ce inna arnal amanata ahlas samawati wal ardi wal ai ita ce amana wannan kowa ya rike amana da ubangiji yayi alƙawarin zai bauta mai kuma zai rike amana addini to ta rage da wanda ya kiyaye da kuma wanda ya wace shi dai la mahala ba makawa kowane cikin mu Allah sai Allah ya tambaye shi kuma ba mai kama Allah wani hanzari ba mai kama Allah wata hujja yace ai ya manta ko kuma an ɗibi lokaci lokaci ya tsawaita tun zuwa annabi an ɗibi lokaci ba mai tunatar da mu don haka mun manta da wasu abubuwa ba wanda zai zo mu Allah da wannan domin Allah ce rusulan mubashirina wa munzirin la Allah ya kuna lin nas Allah hujjatun ba da rusul Allah ya turo manzanni masu bushara suna girgade saboda kar dan adam ya akawa ma Allah hujja bayan zawan manzanni Allah ka ba mu ikon kiyayewa da kuma ikon ba da amsa da kuma ikon tabbatuwa akan dokokinka har mutuwa ta zo mana muna akan wannan Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu nan zamu dakata domin wannan kuma wata sabuwar gaba ce kuma nan akala an juyo akala wajen malamai malamai makwadaita wanda ma da Allah ya tashi misali sai buga misali da halitta mafi kaskanci ita ce halitta ta kare malami makwadaici Allah ce kamar kare kare kunga dai kowane yare na duniya da an ce kare kare na da an ce kare kare da Allah ka kare mu to insha Allah gobe tafsiri na malice sai mu ga yanda Allah siffanta muna lalakun malamai Allah ka kare mu abin da makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mu da ɗebe cikin zuciyoyin bayonsa ya Allah bayo ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakanika Allah ka mana doki Allah ka mana doki ƴan uwa da suke kawo abincin da ake ci da shayar da ake sha da dabino da ake rabo da ruwa Allah ka ciyar da su abinci aljanna Allah ka ciyar da mu abinci aljanna gaba ɗaya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah bukatocin mu na alkhairi ka sani Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah duk masu nufatan mu da shari da bala'i Allah ka magance mu da su ya Allah Allah ka tsare mu na wannan kasar tamu Allah ka tsare mu na wannan kasar tamu Allah ka tsare mu na wannan kasar tamu duk masu nufatan wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirya da su in ba shirwa Allah ka hada sharrin su gare su Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko'ina Allah ka gafarta mu da gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah kyauta mu kuma mu rabbana atina fid dunya hasana kai haka Allah shi ma albarka tun kama rabbana ba mu yi gwabra yi addu'a ba ya Allah gwabraye Allah gwabraye Allah gwabraye Allah Allah Allah shiga lamarin gwabraye Allah shiga cikin lamarin gwabraye Allah shiga cikin lamarin gwabraye Allah ka rage mana yawan gwabraye Allah ka rage mana yawan gwabraye mata Allah ka ba su maza nagari maza Allah ka ba su mata nagari Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mana su daga abka mazina Allah ka tsare mana su daga abka mazina Allah ka zubo albarka cikin gidajenmu Allah ka shirya mana zuriyarmu Allahumma aslih niyyatina wa zurriyatina Allahumma aslih niyyatina wa zurriyatina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين